إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddasa ki haduwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke bulkar da a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha tara ga watan Rajab hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ashirin da shida ga watan uku shekara dubu biyu da sha tara muna cikin kitabul jihad duk abin da yake da alaka da jihadi na fadala ko roman shi da tsoratarwa kan barin shi da wani hali ake yin shi wane ne ya kama waye bai kama ba yanzu bayan mun ji fadala ta shahada sai a tarhib min tarki da jihad tsoratarwa game da barin jihadin fi sabilillah ce kala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah ta'aqaltum min al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يكون آيوي فدر الله سبحانه وتعالى سكن توبة يا أيها الذين آمنوا يقوم إيماني ما لكم أنا ما يسامعكم ما أكنكم إذا قل لكم انفروا في سبيل الله تعقدوا من الأرض me ya same ku idan aka ce in firu fi sabilillah huta cikin taimakon addinin Allah ko jihadi fi sabilillah saqaltum lil ard kuna yauni ku koma zuwa ƙasa mana ku ki huta ku zamna hakan araditum bil hayati dunya min al akhirah kenan kun yarda kun zaɓi rayuwar duniya ne akan lahira ba ku san ba da kanku akan jihadi fi sabilillah to in dai duniya ce fama mata wal hayati duniya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya ba wani abu bace ba gaba dayanta in jin dadi ne idan aka gama shi da rayuwar lahira duniya in jin dadi ne dan kadan mana ba shi da wani ba shi tsawo dan haka illa tanfiru idan har kuka kihuta a kira da aka muku na jihadi fi sabilillah يعذبكم عذابا عليما الذي أتبتدكوا عذابا من أنني واستبدل قوما غيركم الذي تنزى وسمتاني باكوبا يكاوس كمبتون كدورا ولا تدروه شيئا باقا تترد ألا دكومي وباقا تترد الدين ألا دكومي والله على كل شيء قدير ألا ميئيكوني أكنكم هنا تنزى كوني كاوس قال تعالى فقال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم لتهلكة ذاك الشمس تيوا كتيس في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كوكو سني هنونكو زوا غالكا to ya soka maka ma'anar wannan me ake ni da wannan sa hannu a cikin hallaka da wasu kamata ma'ana daban shi sa ka maka nassin hadisi wanda zai ma tafsirin wannan aya daga daya daga cikin sahabbai an yi ya kawo ruwaya wadda cewa dai daman da cikin hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud haka cikin sunan turmuzi an yazid bin abi habib an asalan bin abi imran qal حمل رجل من المهاجرين لقسطنطينية على سف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب العنصاري فقال فقال الناس فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية zuwa ƙarshe abinda yake wannan ruwaya cewa asalam abu imran ke ba da labarin cewa wata rana suna cikin yaƙi a yaƙi da aka je bude za mu ce constantiniya a yau ita ce istanbul yaƙin bude istanbul constantiniya babban birni ne na kahurci a wancan zamani na daula ta kirista za mu ce a wancan zan daula ce mai ƙarfi wanda annabi ya ba da bushara kan buɗe ta ya ba musulmi bushara za su buɗe roma da constantiniya ya ba su wani labarin har suka ci harar sulallah a wannan birane guda biyu ayi madina ta ne tufatawa a wala ayi madina ta ne tufatawa a wala a wannan gurare garuruwa biyu da kaman bushara kansu wanne za a fara buɗewa a rumiya au constantiniya a cikin rum babban birnin rum na italiya yau ko constantiniya ko wannan babban birni na zamanta ayyar istanbul na turki ya ce madinat hirakal kenan babban birnin shugaban kirista a wancan zamanin shi ne constantiniya ce ita za a fara budewa to wannan ya sa sahabbai tun sahabbai sun ta kai ɗauki kowa iya so a bude wannan garin da shi an sha neman gurin aje a bude wannan garin da mu to cikin tahiya da ake a wannan yaƙi na Constantiniya ya ce sai wani cikin muhajirai ya ce hamada rajulu min muhajirin bil Constantiniya ala safil adu hatta kharaqahu sai wani cikin muhajirai a wannan yaƙi na Constantiniya ya keta taron kahore shi da ya keta ya shiga ciki kwarai suna kama ce jama'a da yawa shi da ya keta kuran ya shiga cikin tsakarsu to ganin haka dai a wannan abin da ya wakana cewa ma'ana abu ayyubul ansari muna tare da abu ayyubul ansari wani latijo mujahidi wanda tun manzana da ya zo da ya hijira ma ya zo madina shi ya fara ba na sallallahu alaihi wasallam masabakin sabka gidan sabka ka haya annabi gida gidan shi fara sabka ka kina ba da shi aka fara duk abin da aka yi tayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yakin da aka yi tayi manzon Allah haka abubakar ya hau da shi aka yi umar da shi aka yi usman da shi aka yi ali da shi aka yi wannan yawa kan lokacin muawiya wannan abin yawa kan lokacin muawiya duk wannan sun wuce duk abin da aka so aka yi kuma akan ya tsohon amma ba barin shi duk neman neman samun wannan fadala ta bude wannan birni wanda Allah kaddara a can Allah mai cika ma yanzu zaka kabarin shi kabarin sari yana kasar Turkiya ina can sakabarin shi su wasu mai da wurin wurin zuwa wurin ziyara to da wannan abin yawa kana abu ayyubul ansari iya tsakiyar wannan mutane kuma iya nan wannan abin yawa kana sai faƙalin nasu sai mutane suka ga cewa ba Allah wani abin da ya shiga cikin tsaka bakan gaba sai suke cewa alaƙa biyu ila tahaluka ya sa kanshi cikin hallaka ke suna ishara ga wannan aya Allah ya kashe wala turku bi arikum ila tahaluka kenan kamar ya laihi ya shiga abin da bai za iya ba ya suka dangana wani aya zuwa ga wani bawan Allah sai abu ayyubul ansari ya ce na hannu alam bi hadhihi aya mu muka yi kowa sanin ma'anar wannan aya yace inama nazarat fina wannan aya ta sauko a cikin mu mu aya da mu take me yawa kana yace sahibna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشل الإسلام وزهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله وكنا قد عاثرناه على على الأهالين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأهلكم إلى تهلكة yace fakarin tahaluka fil iqamati fil ahl wal ulmal wa tark al jihad kenan su suna aibanta wannan mutumin wannan shiga tsakar abakan gaba da yi sai da suka aibanta shi da wannan aya sai ya kashe musu wannan aya mu muka yi kowa sanin wannan aya domin ayal innama nazalat fina ayat ta sauko a cikinmu me yawa kana ya ce sahibna rasulullah salama wa shahidna ma'al mashahid mun abukanci ko mun zamana tare da musallar salama kuma mun halarci dukkan inda ake zuwa na jihadi fi sabilillah da mu aka je wa nasarnahu mun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kai mun zama tare da shi mun je duk inda ake zuwa da shari'a fi sabilillah mun taimake shi falamma fashal islam da musulunci ya yaɗu gama duniya ya yaɗu lokacin musulunci da ya yaɗu wa zahar da ya rinjaye islam ya rinjaye ya bayyana to da muka haka tun da mu aka fara kuma abu ya zauna ijtama'ana ma'ashar al-ansar sai mu ansar sai muka zo muka haɗu najiyan muka kemance muna muna ganawa aka shirya taro na musamman eh mitin na musamman aka shirya taro aka kemance aka shawara tsakanin ansar don cewa najiyan faƙon cikin tattauna da ga abin da muka tattauna sai muka ce yace faƙulna cikin tattauna su muka ce kun ga dai kada a karama na Allah bai su nabi sallama Allah ya karrama mu da zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa nasarahu Allah ya taimaki addinin shi hatta fashal islam hal musulunci ya bayyana wa kasura haluhu musulunci yanzu ya yawa wa kunna qad atarnahu ala ahalin wal amal wal alad mun hihi ta manzana sallallahu alaihi wasallam akan iyalanmu da dukiyoyinmu da diyanmu kamin hi da haka matanmu da dukiyanmu da diyanmu mun hi da shi shi ma a ƙasar taimaka ta yanzu wadatar harba a zara yanzu yaƙi tun da ya jaka yanzu ana yaƙi yanzu ya kwanta tun da yanzu kahurci ya kare musulunci bayana yanzu kenan kahuri sun aje kaya yanzu tun da haka ta yauka na kurin fadar ju ila halina wa ladina funukin mu kun yanzu kurin mu koma cikin iyalanmu kurin mu gyara abin da saura mu je mu kula da iyalanmu da mana matanmu da iyalanmu domin rosa kurma ta jihadi yanzu a koma gida kenan a sake zama haka suka yi shawara mu je funuqimu fihima mu zamana cikin iyalan kurin mu huta yayi aiki ya sa ana tarkin yace akan mu ne a bayan mun wannan magana fa nazala fina sai wannan aya ta sauko akan mu wa anfiqu fi sabilillah ku ciyas cikin ɗaukaka addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kan ku je wa kanku kan ku sa hannunku zuwa ga halaka yace fa kan ta tahluka fi iqamat fil al wal mal tarja kenan halaka da kake kausa kanku yace shine tsayawa a gida da dukiya da barin jihadi shine halaka shine halaka ba sa kai ba cika bakan gaba ba jihadi fi sabilillah ba ba kita bakan gaba ne halaka ba wannan zama in barin jihadi fi sabilillah shine halaka nan ya kawo wani aya da wani labarin da ya kama hujja magana hadarin barin jihadi fi sabilillah bayan wannan wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al-jihad سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم ruwar da ibn majah da hadisi ya tabbata abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tabaya'tum bil ina idan kuka yi kasuwa irin ta ribal ina ribal ina misalin ta lalle mutum ya san kaban 100 in baka 110 riba ce amma sai ya zo wajenka zan zo wajenka ina son kudi kai ka san ba kaban 100 ba goma lahini to yanzu ya ce ga kayan saidawa ta misali masu masu abin da aka yi a yanzu misali shinkawa na zo wajen kana da shinkawa ta saidawa sai ka ce mun kai baka kudi amma kana da shinkawa shinkawa nawa nawa alhali misali shinkawa ya ka ce mun jika 20 20 sai shi to a bani buhu biyar ba jika 100 ba shikenan sai a amshi shinkawa buhu biyar na za rubuta a kayyata ya sa jika 100 ko jika 20 20 to yanzu ta amma kudi kudi nake so ni kudi nake bukata to to ya ce na da sai mu ba sai sai mu shabiyar biyar eh na kan shabiyar biyar shikenan ya da kuka yi yanzu he da ko ta kada he ko kudi kai kai ta rubuta ta kadari he da ko he baka kudi hannu ji ka sha da so so biyar nawa ne 75 he baka hannu he ka kai ka shin shinkafa da maka to yanzu kaga shi yanzu abin a hakika mai maka kudi baka amma su suno shi wai wai Allah zaba dabara wai kenan wata wata hila ce ta kyauta kudi da ruwa sai sai da ma kayan alhalin bashi ka bashi ya baka ya rubuta maka kadari kuma ya sai kayan jikasa 75 kaga ya baka 75 zai amshi kadari haka yana kida to wasu wani wani dabara ce za ma Allah shin bal'ina kenan mutum ya baka bashi na wani abu kuma ya saye kayan kayan ka biya shi amma misali ba mu matsala a kasuwa in sai da ma kayan jika dari in dai ka biya ni ba bashi bane ba wata ka bukata in saya sama da haka kusa da kasuwa ce kuma kammala shi hanka abin da aka hana a matsayin bashi bai biya ka ba eh amma ka sai da mutum kaya jika dari dari iyawa faduwa yi wata kucin ko kayan ya hau mana wannan kasuwa ce kuma din da yau kana babu da yakan shi na kuka yi amma ana yin magana ba ka ban bashi ban biya ka ba kuma ka zo ka sai wannan kayan kasar da ka bani sai hukumu hukumcin jihadin fi sabilillah a sai ya ce kenan idza tabaya'tum bil ina idan kuka irin wannan kasuwanci na nau'in wannan na riba kai kuka sa riba gaba wa khastum aznab al baqar kuka ka kuka kuka rike tsiwutsiyar saniya ma'ana kuka sa kiwo gaba wa raditum bizar' kuka yarda da shuka da noma kenan kuma aka ba kiwo da noma kurin gaba duniya kurin yace wa tarakatum li jihad kuka bar jihad fi sabilillah yin hakan sallallahu alaikum dhullan Allah zai sanya muku kaskanci la yanzi'u Allah ba zai doke wannan kaskancin ba da ya dora muku hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma kan addinin ku inda ya tsaya ƙara muku na yin jihadin fi sabilillah wannan shine abin da yake wannan ruwaya tsoratarwa kan ga musulmi su bar jihadi fi sabilillah sai hukumu hukumcin shi qala ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce kutiba alaykum alqitalu huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون cewa Allah mai girma da buwaya ya ce kutiba alaikum alqital an rubuta muku an wajabta muku jihadi yaki amma wa huwa kurhun lakum ba ku san shi da bane mai wahala to Allah ya ce wa asa an takarahu shay'an za ku so za ku ki abu zai ku ki wani abu kuma wannan abin da muku so huwa khairu lakum ya zamto shine alkhairi gare ku haka wa asa an tuhibbu shay'an ya kan ku so wani abu a wani lokaci kuna san abun amma wa huwa sharru lakum abin sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi san hakikanin komai ku ku san komai ba nan da ya karanta da inda musulunci tsara jihadi da wajabcin shi da hanyoyin da ake yi shi shine tsara musulunci tunda yanzu tsarin duniya an kadiba an haramta shi ma amma an haramta na fi sabilillah kuma na duniya na demokradiyya da haka halaka ne suna yi don suna yi hanzu ko da su kashe dukiyarsa da dukiyarsa akan akan su ɗaya demokradiyya amma ne suka sa dole musulmi suka sa hannu babu shi mana barin da barin addini kenan da addini tsarin kusa da kun bar shi shine kenan kuma tsarin shi ne nace kuma wanda addini mu tsara muku da ce tsara addini ko jihadi fi sabilillah wannan kenan yace ho fardu kifaya kuma shi farilla kifaya ne kenan da yan wasu suka yi sun doke ma wasu ba kowa ban ba ta kama ban mamaye ku ba kowa ba sai ya ji sai na maka inda yake fardu ainihin da aka kama aka muku mamaya da kauli ta'ala ya yi wannan magana fardu kifaya ne ba kowa ya hau ba yace dan magana fadar Allah mai girma da buwaya لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى الله ما قال ما دبوايا كيتشوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين باسا زوا باسا ديديتا وند سكي زمني masu imani da suke zamna a gida غير أولو ضرر إن دي با ما سوى تمطلع بتشوتر وإما رشي لاهية إما مكبتك إما بلغتك يوتا ضرورة تتهانا سوسون بسكي سوسون بسكي زي وإن أكي مغانا با أولو ضرر با وإن دا سكي با ضرر جنكو ميسك ظن أجدا دا شي مي ضرر مي وتا إلا أنا بتي الله وتا رواية مسلمية تكين حنية تبوك نك تكي تيا صحابي أكوي تركنا مدينة ممروسي جماعة suna gida a madina amma babu kwarin da za mu yanke a wannan hanya tamu ko wani hau wani tudu sai muna tare da su kamar tare muke suna gida amma tare muke da su ce habasa mun uzur wani uzuri ana sauwa suna gidan amma na basu lada kamar tare muke da su kinan za a magana wannan wanda suka zamana ba su jan ba irin fatalar zuwa jihar da wanda bije ba wanda ya je ya wanda bije fatala amma wanda akan darar ne shi ko mai jami'a da lada kamar wanda ya shi sai kashe da Allah ce faddar Allah mutane alƙa'idi faddar da mutane bi an biya mali mafusin alƙa'idi Allah ya yi da masu jihadi da dukiyarsa da rawukansu akan wanda suke gida a zamne daraja da wata daraja sai ta wa kullum wa'adar Allah da husna kowanne Allah mai tattalin aljanna kyakkyawa to nan me yasa ka wannan aya ganin wai an yi maganar wanda ya huta da wanda bai zo ba don bai je ba kuma alƙawarin ba kowa aljanna kenan wanda bai huta ma da farilla ce cewa mai jiwa lahi an ba shi aljanna to amma dai Allah ya yi ta daraja da mujahidi ta wanda bai je ba amma wanda bai je ba ba dan wuta bane ba magana kenan hayyar alƙawarin aljanna da yar imani inda da imani magana kenan Allah ma alƙawarin kowanne da aljanna amma fadala Allah fa yalla ya hita wa'inda suke zuwa kan musu ba da wata daraja ta musamman can ba mun ga daraja guda wata ke tsakanin sama da ƙasa daraja da ko ta mujahidi ko shine kiran bambancin fa akhbar jalla sana'uhu anna al-fadl lil mujahidin Allah mai girma da kowa ya ba da labarin akwai fadala ga masu jihadi fi sabilillah wa anna lahum al-qa'idin al-husna da su masu hutar don suke gida a zamane kowa iya da alƙawalin alhusana kyakkyawa ko aljanna walau kanu qa'iduna mudayyi'in fardan inda wanda suke zamana a gidan wata farilla ce suka bari lakana lahum su'a lal husana da haida ta sana sana da mummuna abu ba alhusana ba inda har wata farilla suka dauke musiba kenan da farilla ce haida ta sana sakamakon mugun abu kenan ba ce magana kenan farko ce farko kifaya abin in wani ya ɗauki zai misali zuwa binne gawa aka yi mutuwa anguwa kowa sallah don zuwa binne gawa an ce ko sallah gawa ka yi sallah kadai za a baka ladan girman dutse uhud ka je a binne da kai haka gala mai girma amma farta kifa ce wanda ya je zai samu wannan ladan wanda bai je ba a san lada ce an ce ya lafi magana kenan amma wancan larin da biyar samun wancan samun magana ke ta da farda kifaya da bambanta da farda ayyar ya ce wa alam ka san da cewa dan uwa annahu yustahabbu al-ikthalu min al-jihad lil ayat wal ahwar fi zalik san da cewa an so yawan jihadi dan waɗannan ayoyi da hadisai da suka zo akan wannan magana wa aqallu ma yajibu fi sanata marra musulmi aw qalla a shekara a ce sun yi so guda ma لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة وظل تند أكمل من الجهاد كتاب الجبال كل شكرا الله إلا أبن ديرقناه والاقتداء بواجب كل شيء واجبين ولأنه فرض يتكرر kuma shi wata farilla ce da take konkomawa take zuwa take zawa inda hali ya kama wa qallu ma yajibu at-takarrur fi kulli sana abin da ya wajaba kalla dai an konkoma ko da misali a shekara ai marra kamar misali ka saum wa zaka misali misali sai an yi azumi a shekara sau guda an yi zakka a shekara shi ma ko a shekara a yi guda ya ce fa in da'at alhajatu ila akthar min marra fi sana wajab in kuma bukata ta kama yawan samar sau guda a shekara kuma na mazan wajibi in abu ya kama li'annahu fardu kifaya domin fardu kifaya ne fa yuqaddaru bi qadar haja kin za a kaddara shi gwalgwadon bukatar walakinahu yambagi an na'rif amma wa duk da haka cewa ya kamata mu sani wa an ya'rifa nasu jami'an kuma mutane kowa ya sani أن القتال في الإسلام شيء ياكي أمسلنتي لا يكون حتى أسبق الإعلان بقى ياكي هكا كورن أشكا جهادي هكا كشوا سيأن بينا دين جهاد والتخيير بين قبول الإسلام أو أداء الجزية أو القتال sai an ba mutane zabi ko da kauran ne sai an ba su towa za mu yaƙe ku ba mu zama kun a kisan saka na kun za mu yaƙe ku ta rage ku zaɓa ko ku zaɓi shiga musulunci ku musulunta ko ku biya jizya kambucin musulunci ko idan ku ki musulunta ku ki biyan jizya mu abin da jikan mu ya ɗauku na ka musulunci aka je ko aka je haka ake musu kira ku musulunta in kusa addinin ku ya addinin ku amma ku biya daular islamiyya da kudi na karo a shekara in za amince sai addinin su bamu jizya ya ba mu a ko shekara da ba su diya a shekara kuma sai addinin su a samu dokoki na yin addinin su a sai addinin su ba ta dole da su yi musulunci inda sun biya jizya amma sun ki shiga musuluncin sun ki biyan jizya kenan sama kenan barazana ga musulunci annan kenan shar'anta yakin su su yace wa yasbiqu nabatul ahad in kana hunaka ahad kuma in a can da kuna da alƙawarin zama lahiya da kahurai kakka je don sai wata laifi ko ta banna ko ran ka fara ka ta taka su a a sai ka kodi a hili karara mu da ku da gaba ba amana ba da kawai an hana yaudara ko a mutunci ko da kahuri ne yace in kana hunaka ahadun in dai akwai alƙawar tsakanin ku da su to kakku mun san ba kowa ya zamanto a kan kowa sa abin da ke ciki ya ce fi halatta da khawf mun na khiyana domin ana tsoron ha'inci ba san ha'inci in dai kai alƙawari to cika shi mandana ya doka da kawaran ya yi amana da su hatta da wani mandu min labarin hudaybiya abin da aka tsaye wa kana irin kai tun a badar ma badar kanta annabi sallallahu alaihi ya hoto badar ya hoto da mutane yan kadan da hoto badar ne yaki ga yaki ya kama gadan gadan bayan da iya kuma sa kuma badar daga maka daga madina tana dan nisa ta kilo 100 nawo yaki gadan gadan ya kama iya buƙatar agaji na mutane da komi ko kayan babu sai ga Huzaifa da baban shi sun hijira Huzaifa sun mutu daga Makka za su zo Madina kullum ta tare su suna kashe su suka ce suka musu cikin dai da ta abu za mu za mu ku alƙawari muna ku in kun yarda idan kun je madina ba an gama da ku ba a yaƙe mu za mu suke ku zai face mu amince banda ya ɗauku na na na ɗaga muku alƙawarin banda ya ɗauku suka suke mu zai ba suka ta yi zai ba ya kewa ya zo jan a nan sama bada ya ku ya ce su ga abin da muka yi da su annabi ya ce mishi a ka cika alƙawarin da ɗauka musu mu kuma za mu dogara ga Allah na ke su ba mu bukata ku ku ta yau annabi ya kira da ku sai ba shiga tare su sau ce cika alƙawari ka cika alƙawari da ka ɗauka mu kuma za mu dogara ga Allah ba shi yawan mu ya ke su wanda ya kan a badar domin ko a musulunci ba a sami mazara ko da kawuri kai ya ce wal ahkamu nihaiya taj'alu al ahada li ahli al dhimmati alladhina يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية لا ولا أحد في غير هذه الحالة نعم أما قلنا جيك كنا su a cikin halin alkawali dole kenan a yi gudun ma'ana ha'inci kuma a samu hukunci na ƙarshe wanda za a san ma wannan alkawalin da aka ɗauka halin zimma wanda suka ɗauki zama na da musulmi da biyan jizya a san ma'ana matsayin shi a mai hukunci ya zo da gaiwa babu shi ko akwai shi an ka tabbatar da gaiwa mulku babu alƙawari kuma ko da matsala cikin alƙawarin wani ya kaza kaza da yan kurakurai in an ga babu damar jaddada shi to ka ɗauki hukunci ya ce babu alƙawari in ba cikin wani halin ba kenan an ɗauki ku musulunta riki musulunta jiziya ba jiziya yaƙi ya su biya jiziya ko ku sun samu matsala in za a keta in za a yakan su dole ga musu a hili ya ce illan kenan wannan shine halin da za a ɗauki alkawali jiziya a su biya jiziya illa an yakun lil muslimin da'af to sai inda musulmi suna da rauni kai misali yanzu halin da wanda yanzu kai misali ka ce misali farashin tsoka ta ba ta biya na jizya ko a ke ta kama fara a yanzu haka ce ta ɗora farashin jizya ma ta ɗora maka ba kaga da mazai bai bai da su ba ya da mata kenan wannan inda kuna da kowa haka ta mata ku ɗora masa jizya ko su musulunta ko ma'ana su biya jizya ko a yaƙe su tun abin duka ya zama to ƙarfin ku bai yawa buku iya dama musu barazana ta yaƙa ba ku ba wale an ɗora jizya wale ba ƙe su wanda shi ne ce wannan kenan wannan musulmi sai ba ta ba kuje kuma tukurun ba je wani kuma mutu a horon shi dan za mu yi shahadi ba kashe gaba daya ba haka ba a zuwa a ce a je kun dan dai kun mu yi jihadi mu je kun mu je mu mutu gaba daya dan mu yi shahada gaba daya ba haka inda ake ga akwai alamar bugawa da zawar dai neman nasara ta abinda ake a buga haka wani kurin kuma za ba ba wata bai jira ya zai mace a maka mutu a mutu a kashe mu duka mutum a kashe mu a maka mu yi shahada gaba daya yaki jewa dimam da kama ba maka ma dimam abin da ka hazab gashi da hazab amma ya ga babu kafa'a ta yaki shi da shi da shi da yahuda da musulmi amma taron dangi mutum wajen dubu goma sha biyu sun kiwaye su ga su ga su wani zala yanzu ba dama buga kullum zai bake nema nema arbalahiya aka aka yi hanta aka yi garkuwa aka yi aka yi ganuwa aka yi rami don kasu gurin ana kallo bai ita gara su saboda adadin ba wanda mu ba abu da ake biya na kifaya akwai damar bugawa ba ta wanda ba ka alama ma ka tare shi annabi ya tsaye haka nan kun neman kariya ki har lokacin da aka samu matsala karshen kusan wata hazab wanda wani ne yake cewa ka da ma mun gama da mun gama da mun sahaba mun ga annabi sallama da daren mu yace ba a huzaifa ce ba mu Allah ka gode mu Allah da saka kana kana musulmi yanzu kusan annabin inda ya da zakai kusan annabin inda ka suka annabin da zakai ba sani ba da an laifi an shiga fitina imani rabo ne ce he annabi iya dare ya kaga annabi amma yasa shiga nazi yace yace mun shiga wannan ga abin muka kuka kwana ce annabi iya raye muna tare da Allah ya kaga labarin azab yace tsoro tsoro an zaga mu wannan ga sanyi fitina ta kai gaya dai mun zaka cikin ga sanyi annabi ta cikin cikin dare ce wa zai tashi kamar labarin wannan mutanen ya iya aljanna zai ba ta wallahi ba wanda da kan shi zai ba ta cikin babu wanda da kan shi wa zai tashi mai tafi da kamar kawon fata janna wa za shi kamar labarin wani mutanen iya aljanna sai dai su uku ya ce wallah a cikin babu da tashi kuma a cikin sai musulmi shi abin na fitina ce kaka abin da wasu ya ce wallah cikin ga sanyi ga bala'in sanyi kawo kuma ga abokan gaba masu ƙarfi ya ce ta shi ta ya huzai aina huzai ba ya kira yanni ce dole na musu kira ita ce na taso a ce uzefa ka tashi ka tahi cikin waɗannan mutane ka je ka bi dare ka samu mun labarin wani hali suke ciki ka samu kaman kamar hoto kansu ya ce san ya kai gaya ina karkarwa ta mazana ya ɗaukar mun rigar shi a kyabba shi ya ɗaura mani ya zai kuma kamar cikin gumi kun rub ko Allah sama ta wani kamar wani a shafo wani shafaji kuna ya ce yanzu dam wani jikun sanyi ko gam wani sanyin babu shi lokaci guda ce ba sai wannan yace na kama hanya na kai yace na je cikin dare sun hura wuta ci ina kallon ga Abu Sufyan nan ya tube iya shan wuta ya shan zahi ya tube cikin tumbin shi yace wallahi inda ya kibiya kun baban na ta zaba shi to shi kuma zara ce mun kakka san kakka ta san kazo kai ka tabo su abin da ya gudu kakka taba musu kakka san kassa kassa san kazo yace kullun gashi kullun kashe banza kullun Abu Sufyan ya ce kuma yadda annabi ya ce kan taɓa su ƙarshe dai haka ka labari muna magana menene kenan musulunci ya ka magana jihadi akwai magana kafa a damar yi da halin yi misali mai Allah ya ce mai kicin wadu da masatu ko wata kuma su tattali kenan da akwai abin yi Allah ba dama a yi abu shi a wannan malamin mahatir muhammad na ga shugaban firayim minista malaysia wanda ya yi rita ya yi dimiso daga ba mana gaba yana da ya komo daga ba samu kamar shi bidan da ya komo ya komo mahatir muhammad ya komo na ga lama shi abin da ce musulmi wata ruwa kai nan wasu iya duniya gaba daya ƙarshen mulki shi kenan ƙarshen abin shi ya ce musulmi abin nan gama ya ce wallahi ta muna kallo umarnin da allah mana ɗansu mun ma ji shage allah mana umarnin tattalin kayan yaƙi ga abokan gaba ya ce mun kwanta da kaya yau an waye gari musulmi hatta da kartushe ya mun sa wajen kafare bale magana mota bale magana cikin yaki bale magana bindiga ce ko mice ya za a yi harba ta ya za a yi wannan abu kan gaban mai yaƙe su da sulke bindiga da kartoshi yace ga yace ga wasu tsigiru da wasu bulashi da ba duniya ce Yahuda ba Isra'il ku diba ƴan yawan su duka a duniya gaba daya amma ku diba kaifin su a yau a duniya ba su ga malaka da makamu ce mun kawai umarnin Allah muka aji yace wallahi ba za mu samu sa'a sai mun koma muna kera shar da kwamba muna kera jirgin yaki muna kera bindiga ta mata kanmu ba za mu samu sa'a amma matakan wani abu ba muna na kullun gidan jiya ba in za mu ji ta matakan musu yi musu koma suna nasu ba kullun yana ba ku ya za ka yake shi dan baka bindiga baka da kwari ka zo ka yake ni zai zai wada ma hankalce kenan sai ta jibo abu daman barin munin farko aka bar matsala barin tattalin komi ba mu kera komi an ja su shi kuma kan da yake ya bada mu duniya dan shi ya kutanta mu duniya ana iya yi domin an ce a cikin sarakunan mata shugaban kasashen zamanin a yanzu a lokacin da sauka ne an ce babu wani shugaban wata ƙasa a duniya ko na kahore ko na musulmi wanda ya samu ƙasar shi a halin talauci ya kai ta ba anguwa ba ya kai ta ba ta sa kan anguwa da ko wani hanya ya kai ta layin kasashe masu ci gaba kan sai shi kasar shi tana kasa kasa aka ce akwai su da bulubi akwai anguwa akwai wanda suka sama ko akwai yan kasa akwai yan tsakanin su kan hanya ta ci gaba akwai tsakon ruwa to yadda kasar shi mataki na kwallon na sama kuma ya sama tana tana kasa ya same ta dan shi ya gwada ya yi abin kirkiran ya yi abin hawa duk abin ya yi abin da yawa abin zai yi kira ana iya yi amma ka mai ta wani abin da ya kai mace a duniya ta ki yayi kaza wani kabi zai ka fitina a duniya ya soke huda wai waye aka mai ta kai ta kaza zai ta kasa talau zai ta kasa matsala an san ma tsorata ce to shi wani abin da ya bai komowa yayin dama yayin mai hiya shi abin da ya hudi a ɗaya ce zai bar mulki zai bar muku mulki amma magana abin da ya ce bada komowa baya bada warware abin da haka ne abin da haka sai mun komo da kanmu muna muna komai na musulmi kullum a wannan gwamnati komai ya muje musu ina ku abin yake ta muku wa wani alamun suka ci matsala ce kinan abin da yake magana cewa sai idan musu wani abin da na ƙa'idodi na magana ku musulunta ko ku musulunta ko ku biya jizya ku yamma yaƙe ku ya ce idan musulmi suna da ƙari ne idan musulmi suna da rauni ya ji alul hukumar mu'ayyan fi halatihim hadi ko hukumar marhali alladhi kana fi halati tushbi halati allati hum fiha za anan kuma za ku yi aiki da gwalgwadon matsayin ku kuma gwalgwadon ƙarfin gwalgwadon hukuncin kuma jizai zai amsa kuma ku bada maya za a yi shi ne yanzu za ku za ku yi aiki da gwalgwadon ƙarfin ku kenan amma wannan abin da wani idan musulunci ne iya da kowa iya da damar yi Allah kiyaye yace adabul qital na dubba wanda ake sawa kayan har yaki da me ake kamata a yi kayan a fara عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية وسهو في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا من ظل صلى الله عليه وسلم كان بريدة كتوى إذن ينسى ونشو قبنيك جيش نقول سرية جيش yaƙi babba a hotar da tawaga mai girma manzala iya ciki kuma bai ciki da babban yaƙi ne sariya 'yan sojoji za a shirya mutum hamsin ɗari ko a hotar da babbar tawaga a ware wasu mutum hamsin ko talatin saki har yi mutu dawo cin sariya dindin sa wani shukoce ko na sa shugaba dindin sa wani shugaba na tafiya wajen wani yaƙi iya mai wasiyar tsoron Allah da shi da wanda suke tare shi na musulmi annabi ya musu wasiya su ji tsoron Allah cikin tiyata su sun makala da abin da yake ce musu ukhudhu bismillah fi sabilillah ku yaki cikin sunan Allah cikin dauka addinin Allah qatilu man kafara billah ku yaki wanda ya kafirce mu Allah ukhudhu ku yaki wala taqullu ka ku kwange ku doke kayan algulul sake kayan jama'a kayan araba wala taqduru ka ku yaudara ga baka kula da abin gaba ne kakku yaudara wala tumassilu kakku kama ko da kahuri ne kuma ya musula ku ce ku hanci misali inda suke wani madani a cire mutum hanci mutum ko a hudu mai ido ko a cire wadda na jiki shi a mai musula a cire wata gaba haka mutum ko mutum da rai akan ana ana cire taɓa shi misali suke kakku haka nan wala taqatulu walida ka kashe karamin yaro yaro ba kashe yaro فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال idan ka gamu da abokan gabanka na mushrikai ka musu kira zuwa ga halaye abubuwa guda uku fa yana ajabu faqabal minhum wa kufa anhum idan kira na farko da kai abu na farko da ka musu in suka baka amsa suka amsa maka ka karbi ka karbi abin da suka yarda da shi kuma ka kame kan yakarsu kira farko bai duwa da islam ka musu kira zuwa ga islam su musulunta kalmar shahada su musulunta fa ina ajabu in suka amsa ma kira na musulunci suka musulunta sun yarda faqabal minhum wa kuffa anhum kurin ka karbi musuluncin su ka kame daga yakansu summa du'um ila tahawul min darihim ila daril muhajirin take musu kira to su ware daga cikin kewayen kafirai su koma layin musulmi don kasaka cikin hadari iya huce ku koma ku basu yi matsala su kasa kaje kansu kuma sama zan ake cewa dole a cikin kawarai ko kuma kai wani abu kuma shi shi ja kanshi kai kai warwaye mu shi ja kanshi ma menene shi ja kanshi kada ya saka suka mama suka mama wata illa kai ka shiga layin mana kenan ƴan uwanka musulmi yace wa akhbirhum ka ba su labari annahum in fa'alu dhalik ka ba su labari in suka yi haka suka musulunta suka yi hijira duk da cewa hijira ta farko an ɗauki hijira daga maka zuwa madina ta yi duk inda musulmi yake bin iya zartar da addini shi da barazanar addinin shi dole ya bar wannan garin zuwa ga wani gari zai samu damar tsaye da addinin allah ba ya madina ba ka ba su labari in suka yi haka annahum in fa'alu zalika in suka yi haka falahum malul muhajirin wa alaihim ma alaihim in suka haka duk abin da muhajirai saura suke da haƙi su ma suna da shi haka abin da aka ɗau duk muhajiri shi ma ya kansu ke sun shiga layi na tahiya fa ina abau in suka ki an ya tahawwalu min suka ki barin garin suka tsaya a nan tsakiyar da aka sabe su fa khabirun to ka ba su labari annum yakunu yakununa ka arabul muslimin يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم من الغنيمة ولا فيه شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين yace idan suka ƙi ƙaura daga garinsu ta suna nan a garinsu to ba su labari matsayinsu kamar sauran larabawa na ƙauye na karkara ba suke ta zama cikin garuruwansu ya jari alayin hukumun la ta'ala duk hukumci na allah da yake gudana akan masu imani su ma ya hau kansu wala ya kunu lahum min ganimati shay'un amma ba su da rabo a ganima ta musulmi wata duki aka samu ta musulmi bus ciki ba raba da su illa an yujahidu ma'al muslimin sai dai idan su duk da haka idan suka hoto suka zo aka yi jihadin da su to na abin da aka samu za a raba da su amma suna can bus cikin da sa musulmi akai musu na raba wa inum abau in suka ki haka fasalum jizya ke sun ƙi musulunta su koma layinku to a nan sai su biya jiziya su tsaya kan addininsu fa'inu ma'ajabu in suka yi da biyan jiziya su ci gaba da addininsu su ci gaba da addininsu ko da kawurci ne faƙabar minu wa kufa annu ka karɓi jiziya ka haram kuta haraji ka kame daga yaƙarsu fa'in abawu in suka kiya fasta'in billahi alayhim wa qatilhum duka da taimakon Allah ka yabe su kuma ko shi ne ruwa muslim kuma wata musu wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal wujidat mar'atu maqtulatun fi fi bad al magazi an samu ta mace a mace fi bad al magazi rasul sallama fan ha rasul sallallahu alaihi wasallam an qatal an nisa wa sibyan ana cikin tahiya ya samu ta mace maqtula a mace ya kiri manzana kai sahabbai in ga wajen mace a mace shi manzana zama ya hana kashe mace kwarai ya yi faɗa kan wannan abun na hana kashe mace da magana yaro kai hatta da magana kawuri rahib mai bauta cikin ɗaki na bauta wanda zo jihadi ba iya ɗaki na bauta Allah ko kawuri ne a nan da shi da yaro ƙarami da mace da rahib annabi ya hana ko kuna jihadi ku taɓa su ko kashe su zaman zaka yaƙi zamanin da suna musulunci an kashe yaran da matan duka an kashe gaba da an hana kashe mata da yara ko a cikin yaƙi yaƙi annabi yara ya ma hana ba yi da yara da mata da masu bautar kiristanci suka cikin lokacin su ba ba da shiga yaƙi suna can lokacin su to ko da yaƙi aka ci garin su ba ta wasu an kare mutuncin an kare su a nan za a bar su ba ta su a don tsarin mutum cikin da tsara ba bane bana ya ba haushi ba da sanci ne kaza an ta hana ka tabata an hana ka taɓa yaro kyale yaron su kyale matan su kyale masu bautar su eh dai an ce in suna tarayya sun fito ko sun shiga layi kuma amma suna wurin bautar su ba ku haƙƙin mata su
وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن معلما annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh bin Jabal zuwa Yaman ya karantar da mutanen Yaman fa kanat wasiyatu la wasiyar da annabi ma Mu'adh bin Jabal yace innaka ta'ti qauman ahlul kitab zaka je wa mutane wanda suke suna da wata shari'a kai suna littafi dan haka da harko fad'un ilashahadu Allah ilaha illallah ka musu kira da harko zuwa shaidawar babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah ni manzon Allah ne fa inu ma ata'uka da zalika idan suka maka da'a kan haka sun yarda fa alimu bi anna Allah ta'ala iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawm wa layla he ka sanar da su cewa Allah mai girma da buwaya ya farta musu salloli guda biyar cikin dukkan wuni da dare cikin kiyan dare da wuni fa'inu ma idan fa'inu ma ta hukar zalika in suka maka da sun yarda da hakan to fa'alimu haka sanar da su bi annan la iftara daga to khadh min aghniyahum fa turad ala fuqara'ihim Allah farta musu wata sadaka wanda za a karba daga mawadata a maida matalakawan su ba mu zaka madina ba a musa a masu wadatar garin a maida matalakawan garin fa inhum ata'uka da zalika idan suka maka da'a suka yarda biyan zakka to yanzu fa iyyaka wa qara'im amwalin to a zakkan ma zaka amsa ina ma kashe da amsal dukiyarsu mai tsada misali ka zama zakka kaga ne uwayen garki ko su su karbi kai sa cikin zai kaka haka kai hankali duk da hakkin Allah amsa amma ana da nabi tsaka tsakiya kaga ne bijimin garken ko wani garken take ne mai abun ka zabe ka yi hankali da ɗaukar dukiya mai tsada a cikin dabbobinsu kuma mai kashe wata ke da'awatar mazalu ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta ya maka shiga daga ciwoni ana gaba ne fa innahu laysa bainaha wa bainal la ijab domin dan sai ma ka shan kai gudun addu'ar wanda ka zalunta domin ita addu'ar da ka zalunta babu hijabi tsakanin ita da Allah kai tsaye take zuwa wata ruwa mutane ka cewa ko da fasiki ne ka zalimta ko fasiki ka zalimta ne ya ma Allah sai Allah saka mu Allah kama Allah sai turwa annabi kace Allah ce sai bi izzati Allah sai ya rantsuwa da buwaye sai na taimaki ko ko ba lokaci ne in da kace mutum kaga mutum ga dan giya ne dan duniya ne kai kai alu sunna ne kana da kai ka tushi ba wani magana in dai kace shi kullum ba wani magana ba dai matsayin shi ko la ta ji ne wallahi Allah ya saka mishi Allah rantsuwa ya annabi Allah rantsuwa da annabi sai da yanzu girman shi wannan abuwa in wani mutum yana tabbike ka sai ka mutane azalimai ko mun lokaci da Allah sai lalace duk da azalimi ne in dai tsawon kwana sai ka gama zai fara bai sha Allah bai barin shi sai alaman yajibu jihad to yanzu akan wane ne ya zama wajibi yayi jihadin يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر قادر على القتال واجد من المال ما يكفيه وآله في غيبته ونجي واجب كان كان مسلمي كما بالغ mai hankali ɗa kuma namiji ba mace ba kenan kuma iya da ikon yakin azan alkatal kuma wajibi akwai dukiya wadda ya mallaka ma kafi wa ahli bi gabati dukiyar da za ta ishe ka a can kuma a kaka bar iyalanka a gida suna suna bara sai ka bar musu a gida ka bar musu a gida su ma wajibi a kanka na gida ka kula da su ka bar musu ko da baka nan za su mana ba sun je wajen wani ba amma wujubu wa al-muslim dunna kafir fa wadin to na abin da ya jero maka hukumcin musulmi baligi da magana namiji mai iko yace dan nema maganar wajibi ne in musulmi ne ba kawari ba ina ba lahiri da man kawari magana yake da musulmi yake ne mana iz annal jihad qitalul kafir da ba jihadin haka hura ake da an ce makawari ina maka saka da man kenan an ce jihadi da man ya hu musulmi yake mana ba kawari ba dan kawari shi da ake haka wa amma wujubuhu ala al-baligh da ce maka yanzu ya zama baligi tun sabi ba yaro ba fa liqawl ibn umar uridtu ala rasul sallam yawm ud wa ana ibn 14 sana falam juzni ثم عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 وانا ابن 15 فاجازني na abin da labari ibn umar ke cewa an kawo ni kenan a yakin mud an kana wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yawm ud rana ya mutu kenan cikin ya ake kawo masu kama yaƙi masu sasi yaƙi a wannan shekara wani ibn arba ashata sana ina ɗan shiga goma sha hudu akani ina ɗan shiga akani cikin layin masu jihadi falamin juzini annan bai ba da dama ba na shiga bai halitta mun da ba shiga yaƙin ya ce mana a maida ne sun ma'uritu alayyum al-khandaq kuma aka sake kawo ni wajen shi a yaƙin khandaq yin bayan wannan shekara guda ce da ya ce wa alibin hamsa ashara ina ɗan shekara goma sha biyar fa a jaza ni ya halitta mini shiga cikin tawagar jin mujahidai ki ce kenan daga sha biyar yaro yana iya shiga sai ka sha biyar a layin balaga ta yaro daga sha biyar daga ƙarshen wannan ne an ce illa inda aka ga yaron iya da wata hibira ta musamman daban ta musamman wannan kuma kamar da wannan sabon guda biyu daya ya ce rasulullahi ya za a bar wannan abu sa'ana ne annabi ce a wani dan shafi kai baka shafi ba ya ce rasulullahi ainihin kuma nan yi shi gari in shi da ya ce aka maka ko annabi ya dauki shi kada shi dan nan da kai ma jika a takaice wannan kenan shekara sha biyar daga nan ne ake shiga layan balaga ko shiga layan sojojin musulunci wa amma wujubu ala al-aqil دون النساء آه وما وجوب على العقل دون غيره da aka ce sai in mai hankali ne banda kiran mabuci dalilin hadisin rufi alƙalamu an salata an ɗauki alƙalami ga mutum uku kaza akwai magana yaro sai ya balaga mahaukaci sai ya shiga hankali kuma me yake cewa wanda yake barci sai ya harka wannan mata a tayin gizba wani sabi hatta ya hatta limu annal aka ce mujum hatta yafi kuma annal na'im hatta istaqiz ba kenan yaro karmi ya balaga kuma makuci ya ka hankali mai barci sai warka to kaza na akwai kenan yaro karmi bai ciki wa amma wujubu ala rijal dun nisa da aka ce amma yayi maza ba mata ba shi ma dalilin hadisin Aisha radiyallahu anha tace ruwa da ibn majah haka mamu da kutani abinda da yake ruwaya ta ce ya rasulallah hal ala nisa jihad shin jihadi ya hau mata suna iya yi ya ce jihadu na talafi suna da jihadi yadda ba yaki ba bugawa menene alhaji da umara zo a yi washi na jihadin mata hajji da umara wa amma adam wujubihi alal marid wa ghayr wajib amma da yayi maganar ba a wajabta shi ba ga mara lahiya ko mara hali falikauli ta'ala laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marada wala 'ala alladhina yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasaru lillahi wa rasulihi da yace maka bai hau mara lahiya ba ko da bai da hali fadan Allah mai girma da buwaya laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marada babu kenan laihi akan masu rauni ko marasa lahiya wala 'ala alladhina yajiduna ma yunfiquna haka wani ba samu abin da za su kashe abin za su ce don dukiya tahiyya da ba samu halin tahiyya ba duk wa'annan ana kai masa laifi idan nasarullahi rasulun idan suka yi da'a ga Allah ga manzon shi suka ba abin da Allah ya cikin sauran lamarin su suka yi da'a cikin sauran umarnin Allah kenan babu laifi akan su da musu jihadi ba kenan na an kawo ga mara lahiya ko mai rauni ko wanda bai da halin imma sayan kayan tahiyya ko abin halin tahiyyar wa amma adam wujubi ala ghayr al-hur da yace maka bai wazama wajibi ba sai akan ɗaban da bawa fali anna al-abda mamlukun li sayyidi domin bawa mallakakke ne ga mai gidan shi ba shi da ikon kanshi wala yastati'u al-jihad bidun idni bai uzunin zuwa jihadi in ba da uzinin ma'ana mai gidan shi ba yace mata yakunu jihadu fardu ain a wani hali ne zai zama fardu ain kenan a kanka ya ayyana kanka yace wala yakunu jihadu fardu ain illa fi halati atiya ba zai zama fardu ain ba sai a wani halin da za a jero an yi hadurul mukallaf safar qital ka daga gaji duk dukan ga tsakiya dole kai gaji kuma kai ma kashi kaza yi ka halarci wurin da yace qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا لقيتم فئة فثبتوا يا كم إيماني إذا كن كما الجماعة تكهوريك وكهوهم أنا كنت تبتك وتأع duk da bayani ya kawo su wuce limcin ku biyu can Allah ba ku dama babu lahi kan ku inda su sun wuce biyu amma tun daga daidai har biyu ana an baka umarnin tsayawa kaka kaka tsere wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu إذا لقيتم الذين كفروا زحفا رتولوهم الأدبار يا كما إيماني إذا كنت جمد كهوري جماعة تكهوري كبكو بعد بايا إنسان تنكارو wani sashi kenan a wannan halin kare kai kaje ba magana jaya da baya idza watiya al adu balad min balad muslimin idan sun ka muku takakka ka sun mamaye garin sun mamaye garin sun shigo garin musulmi ne bana ba a cewa wani kowa ne kowa dole tashi dan a kore su daga wani garin abu na uku idan stanford al-hakim adam min mukallafin idan shugaba ya ce wani da kai za a ya kama sunanka ko kama sunanku to ana zama wajibi ku ta amma ba kama sunanku ba kalabe baka je ba kama ka da laifin abu amma kama sunanka ana dole dole ka tai dole ne da kauli sallallahu alaihi wasallam dan faɗa nan sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la hijrata ba'da al-fath babu hijira a bayan bude makka kenan hijira daga makka zuwa daga makka zuwa madina walakin jihadun wa niyya wa istanfirtum fanfiru amma jihadi iya nan da niyya kuma in aka nemi mutu akwai lokaci ku huta an kamata mutu ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته